نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باين هكا ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to kafin na dan ce wani abu bar alaramma ya dan taba mana koda aya biyar wala Allah za su ɗan yi refreshin ɗin gurin namu insha Allah ala ramma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون السيئات أن لهم أجرا كبيرا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا
jazakum Allahu khairan ala rama Allah ya saka da alkhairi to kamar yadda kuka sani a yau gaskiya ba rana ce ta wa'azi ba eh rana ce dai ta mu zo mu taru saboda mu shaida wannan dumbin alkhairi da Allah madaukakin sarki ya azurta mu da shi na samun karanta alkur'ani tare da tafsirinsa har na tsawon kwana 24 zuwa kwana 25 a cikin wannan wata mai alfarma watan ramadan abinda kawai zan yi magana akai abubuwa guda biyu ne zuwa uku abu na farko takaitacciyar nasiha dangane da mu yi haƙuri mu yi aiki da abin da allah maɗaukakin sarki ya sa muka fahimta kuma muka karanta a cikin wannan wata wanda malam ya zo ya yi ta karanta mana ya yi ta jan hankalinmu da shi wato shi karatu ba shi da riba idan mutum bai je ya aiki da shi ba ba shi da wata riba in dai za a faɗa maka gaskiya a karanta ma aya a jama hadisi baka je ka duba ina kuskuren ka yake ko kika duba ina kuskuren ki yake kika gyara ba to gaskiya karatu bai miki amfani ba saboda haka ina mana nasiha ba gaba ɗayan mu da mu da muka karanta muku da ku da kuka karanta ku kuma ana ma'ana kuka saurara dukkan mu mu ji tsoron Allah mu je mu yi aiki da abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da mu ki duba ina matsalolinki suke matsalolin nan shin tsakaninki da ubangiji ne ki yi kokari ki gyara su ki yi kokari ki ɗauki matakin da ya dace wajen saita su an wayi gari yau mata da yawa sun kangare wa tafarkin Allah subhanahu wata'ala abubuwan da yake faruwa da mata a waɗannan zamunna namu abun babu daɗin ji wallahi to babban nasara ga rayuwa babbar nasara ga rayuwa shine mutum ya gane laifinsa ya kuma yi ƙoƙari ya gyara shi shine Allah yake yaban mutanen da yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu sukan ji magana sukan ji wa'azi sukan ji nasiha sukan ji faɗakarwa kuma sukan duba ina inda suke da matsala take su gyara wannan har yabansu Allah maɗaukakin sarki ya yi Allah maɗaukakin sarki ya yabi waɗanda suke sauraron wa'azi kuma suke aiki da shi saboda haka ina jan hankali na da naki da mu ji tsoron Allah mu dubi ina matsalolin mu suke matsalolin da suka shafi alakar mu da ubangiji wanda ibada muke wasa da ita shin kina wasa da sallah ki yi kokari ki gyara kina wasa da abin da ya shafi ibada ta yanayin jikinki a matsayinki na ya mace ba kya kula da lokacin zininki ba kya kula da abin da ya shafi janaba ba kya kula da abin da ya shafi lokutan da ya kamata kina cikin tsarki da lokacin da ba kya cikin tsarki ki yi kokari ki nemi sani domin ki gyara wannan matsalar in kina ga mijinki ba zai iya baki dama ko ba zai iya karantar da ke ba ki yi kokari ki yi yadda zaki ki shiga makaranta domin samun gyara abubuwa na ibada domin Allah uzurin jahilci wallahi Allah ba zai karɓi uzurin jahilci ba ba ruwan Allah da uzurin baki je makaranta ba baki karanta ba baki waye ba ruwan Allah da wannan saboda haka ki yi kokari ki gyara wannan matsala tsakaninki ubangiji da ubangiji ta hanyar aqidarki da kuma tauhidinki yau mata da yawa sun koma harkar biye-biyen bokaye da malaman tsubbu waɗanda suke hallaka su a wasu lokuta suna saka suna aikata muyagun abubuwa don kawai neman biyan buƙatar yau da gobe kuma buƙatar nan ko kin samu ba za ta dawwama ba domin duk abin da ka mallake shi ta hanyar tsafi ko ta hanyar sihiri ko ta hanyar a juyo da hankalin wani ko wata ko a cutar da wata ko wani wallahi wallahi ba zai je ko ina ba Allah zai iya wargaza shi zai iya wargaza shi sannan kuma wa fil akhirati azabun azim a lahira kuma kina da azaba mai girma saboda kin kangarewa Allah kin kafircewa Allah saboda haka ki ji tsoron Allah ki gyara irin wannan alaka ta kafirci da shirka da abubuwan da ba su da kyau da kokarin sai kin ga bayan wance ko kin ga bayan wani da kokarin sai an shawo kan wani ko an shawo kan wanci da kokarin sai an yi maganin wance ko kuma sai an yi maganin wani wannan ba ɗabi'ar musulmi ba ne ki ji tsoron Allah ki gyara wannan sannan bayan haka ki yi kokari ki gyara alakar ki da ubangiji ta hanyar tsare mutuncinki mata da yawa yau ba sa kula da mutuncin kansu tana iya fita da tsaraici tana iya yin rawa a gaban kowanne ƙato tana iya yin maganganu na batsa maganganun shirme da hayaniya yan mata sun biye wa samarin banza suna ta watan gaririya da su da wasan banza da su wallahi tallahi za ki gane kuskurenki idan allah maɗaukakin sarki ya juya miki baya rayuwar ba za ta dawwama a haka ba kuma komai daren daɗewa za ki so ki zama uwar mata ko uwar 'ya'ya za ki so ki zama wata mata wanda ake kallanta mai mutunci to kamar yadda kika yi samartaka ko 'yan matantaka to haka wallahi tsufanki zai zama idan 'yan matantakar ki kin yi ta da tsare mutuncinki da tsare addininki da tsare 'yan matantakar ki na rantse da Allah zaki rayuwa mai kyau kuma zaki tsufa mai kyau amma idan kika bari samari da 'yan iskan gari suka yi ta wasa da al'amarinki wallahi daga ƙarshe rayuwarki ba za ta yi kyau ba kuma sannan ba za ki yi tsufa mai kyau ba kuna gani dai yanzu akwai tsofin Allah da annabi wanda kullum ba su da harka sai ta addini lafiyar su garo duk da sun tsufa suna da hayyaci suna cikin hayyacinsu da mutuncinsu duk da shekaru sun kama su na rantse da Allah ki je ki binciki rayuwarsu lokacin da suke yan mata sun tsara mutuncinsu ne kuma sun tsara addininsu wannan ta sa suka yi rayuwa mai kyau a farko suka yi rayuwa mai kyau a tsakiya yanzu kuma suke yin rayuwa mai kyau a ƙarshen rayuwarsu saboda haka in kika bari rayuwarki ta lalace wasu suka yi ta wasa da lamarinki suka yi ta kai ki suna baro ki wallahi daga ƙarshe abin sai ya zo ya takuɗe miki kin rasa inda zaki sa kanki saboda haka ba taron tafsiri an zo tafsiri ba wanne hali kika gyara ba an zo karatu ba wanne ɗabi'a kika gyara ba an zo an zuwa azi ba wannan abu ne kika gani wanda yake mara kyau a cikin rayuwarki kika ɗauki matakin saita shi wannan shine ribar kin zo karatu muna addu'a Allah ya bamu ikon gyarawa gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya bamu ladan abin da muka yi abu na biyu da zan yi magana a takaice shi ma shine program ɗin nan da muke tsarawa gaskiya suna tafiya ne tare da taimakon wasu bayan Allah wanda kuma haƙƙi ne a wuyanmu mu bayyana muku su kuma mu ci gaba da musu fatan alheri da addu'a saboda ba karamar gudunmawa suke ba mu ba wajen saituwar wannan al'amari a karan farko dai godiya ta tabbata ga Allah wanda shi yake ba mu dama muke gudanar da irin waɗannan al'amura shi ya ba mu lafiya ya ba mu ilimin ya ba mu lokacin kuma ya yarje mana mu zo mu wannan aiki ba dan Allah ya yarda ba wallahi tallahi da ba za mu yi haka ba wa ma kunna li nahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'a rusul rabbina bil haqq ba mu kasance shiryayyu akan duk wani aikin alheri ba ba dan Allah ya tausaya mana ya shirye mu ya ba mu damar mu zo mu aiwatar ba dan haka muna gode masa subhanahu wata'ala akan wannan dama da ya bamu Allah ya ƙara bamu wata damar da tafi wannan a gaba a rayuwarmu domin ci gaba da irin waɗannan ayyuka na alkhairi Allah ya datar da mu abu na biyu muna godiya ga shi malam Ahmad Muhammad Gombe wanda a bariya ko mu ce bara muka roƙe shi cewa ya zo ya muku wannan tafsiri ga kwamanda ga sauran membobinmu na kwamiti sanda muka zauna muka yi mitin anan muka tattauna muka ga dacewar mu je mu roƙe shi ya zo ya wannan aiki ko muka je muka roƙe shi kuma wallahi ya amince su da ke akwai kyakkyawar alaka da fahimta tsakaninmu da shi kuma ya zo ya ba da ilimi mai ɗimbin yawa a bariya ba ku manta ba ma'aikatanmu na social media sun yi ta yanyanka wasu maganganunsa masu muhimmanci an yi ta turawa a bara an ta ganin amfaninsu har daga wasu ƙasashe suna ganin abin kuma suna sa albarka suna addu'a sannan bana ma ya sake amincewa duk da matsa-dawainiyoyi da suke gaban shi da zirga-zirga da take gaban shi baya sati biyu uku sai ya je abuja baya sati ɗaya sai ya je abuja baya wasu shekaru sai ya je wasu ƙasashe da shauransu a yanzu ma abin da ya dakatar da shi ya tafi wani asamin ne zuwa wasu ƙasashe guda biyu ko zuwa guda uku to alhamdulillahi allah kuma ya dawo da shi kuma za mu rufe tafsirin nan tare da shi to muna masa godiya malam ahmad allah ya saka maka da alkhairi allah ya biya shi da aljanna allah ya albarkaci iyalansa mahaifinsa da ya rasu allah ya gafarta mishi mahaifiyarsa da take raye allah ya ƙara mata lafiya da imani Allah kuma ya raba shi da ita lafiya sannan a lokaci guda muna godiya ga su 'yan kwamiti na mata musamman shugabarsu a hajiya aishatu da kuma hajiya aishatu former women leader da hajiya asma'u da dai shauransu waɗanda suke su ne suke tsara wannan karatuttuka da gudunmawarsu da taimakonsu mu ma kanmu ba su bar mu ba bayan sun tsara karatun kuma mu ma su ɗan mana ihsani ɗan kai mana shinkafa kaza da shawarar ɗan abubuwa haka to gaskiya ba za mu ba za mu gushe ba muna musu addu'a Allah ya saka musu da alheri Allah ya biya su da jannatul firdaus domin tsakani da Allah sun tsaya sun jajirce kuma suna haƙuri da mu wasu abubuwan ba haka suke so suke faruwa ba amma haka suke danna zuciyarsu su bi mu saboda sun yadda mu malaman su ne da haka abin da muka tsara muka ce shi za mu yi to sukan yi haƙuri su bi mu akai saboda a samu a yi nasara muna addu'a Allah ya saka waɗannan 'yan kwamiti da alheri Allah ya biya su da aljannar firdausi sannan godiya ta musamman ga 'yan hizba mazansu da matansu wa ala ra'asihim shi kwamanda da kullum muke tare da shi wajen tsara waɗannan abubuwa din da saita su waɗannan 'yan hizba da kuke gani duka yaransa ne a ƙarƙashin jagorancinsa suke gudanar da komai sukan yi zama sukan yi mitin kai har kamfin na shekara suna yi don tsara yadda za a gudanar da tafsirin nan duk saboda mu saboda ibadar mu saboda guraren ibadar mu to ba za mu manta da kwamanda da jami'ansa na hizba da suke ta kokari wajen saita waɗannan al'amura ba muna addu'a Allah ya saka musu da alheri Allah ya biya su da aljannar firdausi sannan a gaba muna godiya har ilo ga malam abubakar sadiq famasi wanda malam abubakar sadiq famasi jiya na faɗa kusan shekara akalla ya kai goma ko sama da haka tun muna locust ya tsara cewa tafsirinsa zai dinga yinsa daga karfe 8 zuwa 9 babu nan daga 9 zuwa 10 sai taho kuma daga 9 zuwa daga 10 zuwa 11 saurari karatun nan ba dan abin da za a faɗa bai sani ba ya san komai har ma ya san wani abu ma sama da wanda muka sani to amma saboda tawazu'u da kuma nuna haɗin kai da tarayya a cikin addini yakan baro abin da yake gabansa musamman a yanzu malam sadiq kicima ne fa da kuke ganin shi kicima ne na rantsi da Allah ɗawaine da take kansa Allah ne kaɗai ya santa harkar kasuwarsa Allah ya saka mata albarka yanzu haka hekaran jiya mahaifiyarsa ta dawo daga umara kuma shi ya biya mata ya kai ta shi ya je ya ɗauko ta a airport a Kano ta dawo ba don komai ba saboda albarka da Allah ya saka saboda hidimar da ake wannan addini wallahi duk abin da kuke ga mun taka ba mu kai mu taka ba kaɗai saboda mun rungumi Allah ne Allah yake ɗaga mana kafa to muna roƙonsa ya ƙara mana lafiya da imani malam salim muna godiya da gudunmawa da kake bamu da kuma karanci da kara da kake mana allah ya biya ka da aljannar firdaus allah maɗaukakin sarki ya saka da alkhairi sannan muna godiya ga alaramma malam abubakar wanda headmaster ne yana karkashi na a makarantar mu na state low cost lokacin da na same shi na ce zai zo ya ja baki a nan wallahi murna yake yi murna da jin daɗi yace malam yanzu ni ne zan ja muku baki nace kwarai da gaske alaramma yace kai malam Allah ya saka da alheri ni kan ban san me zan ce ba sai godiya yana cike da farin ciki da jin daɗin cewa zai zo ya jawa almajirai baki an gane magana da kyau ko yawa dan mu dan almajirai ne to shi kuma yana ta daukar mu kamar malamai almajirai ne mu so haka yake zuwa ya ja bakin nan ba shi da matsala ko misƙalin zarratin ko ka lura ko magana bai cika yi ba idan ya zauna sai karatu kana ta boyin ya fallo ma aya sai ka rasa ina zaka saka an gane magana da kyau ko amma baya magana baya surutu haka zaka ga ya zo ya zauna ya tsam da ran shi idan mu mi ta babatu an gane magana so mala abakar Allah ya saka maka da alkhairi shi ne yake rike da makarantar mu na locus kuma a iya kokarin da yake na rike wannan makaranta yana gudanar da ita bisa tsarin da ya kamata kuma yana iyakacin kokarin shi tun ne gaskiya wanda na san shi mai nutsuwa kwarai da gaske nutsuwa ta kai inda ta kai kuma na san kuma za ku shaida haka to Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya biya shi da aljanna sannan ba za mu manta da waɗannan jami'ai da kuke ganin su kullum a zaune ba ga malam Aminu ga malam Isa Wali ga malam Usman da malam usman dukkansu waɗannan suna da gidajensu suna da matansu suna da 'ya'yansu suna da harkokinsu na nema suna da komai da kake gadara da hina rayuwa su ma suna da shi amma dai a lokata irin wannan sukan ajiye komai su zo su zauna dafa a dirishan don su ga cewa wannan karatu ya tafi yadda ya kamata kuma ya isa gurin al'umma a duniya don a amfana wallahi ko mai muka yi musu in ma mun musu balantana ba mu musu ba wallahi ba mu biya su ba ko mai muka yi musu ba mu biya su ba to suna kokari wajen su ga cewa karatun nan ya tafi ita rayuwa akwai bukatar kowa ya san ina yake ba wa addinin sa gudunmawa kar ka kuskura ko ki kuskura a ce baki da wata kafa da kika dafe wanda a wannan kafar addinin kike samun gudunmawa wallahi zaki asara in kika yi wasa so sun ɗauki wannan aiki a matsayin aikin da su ma zai taimaka musu wajen gamuwa da Allah lafiya gudunmawar da za su ba wa addininsu idan ni malam ne zan zo in fassara alaramma alaramma ne zai zo ya ja baki kwamanda zai zo ya karanta tambayoyi zai sa yan hizba su zagaya to su kuma aikinsu shine su zo su zauna su ɗana kyamarori duk furucin da muka yi su ɗauka su kuma yaɗa wa duniya don al'ummar musulmi ta amfana muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su da aljannar firdausi bukatunsu na alheri Allah ya biya musu abinda suke neman tsari na sharri Allah ya tsare su abinda suke nema na alkhairi kuma Allah madaukakin sarki ya ainihin wato tsare su daga wannan sharrin abinda suke nema na alkhairi Allah ya ba su a a takaice kusan abubuwan da ni dai zan gabatar kenan na godiya saboda mu alheri aka yi mana duk wanda ya zo wannan gurin nan dalilin me ya zo haka kuma duk wanda ta zo ya gaba da gudunmawa dalilin ya zo ya bada gudunmawa don haka mu masu masaukin baki ne masu godiya ne masu fatan alheri ne to sai ku ku kuma ya zanye da ku eh kuma ai muku addu'a yanzu kowace ku ta bada sabil da ake barawa ko kuma akwai wacce kawai zuwa take ta shanye mana fanka to muna muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi na san a cikin ku akwai masu matsaloli da yawa wallahi eh wasu kuma sukan same mu fasinali su karanta mana matsalolin su to muna addu'a ya Allah ka san masu matsaloli a cikin waɗannan dandazo na al'ummarka mata iyayen giji inda ku gida in ba ku ba gida in kuka yawa gida ya ƙara saiti ya gyaru gida ya ƙara gyaruwa in kuka yawa to Allah ya muku albarka babban abin da yake burge ni da ku kullun na kan faɗa duk yadda kuke taruwan nan ga kunan kun fi dubu wane ɗari in ji bahaushe amma wallahi in kun zo kuka nutsu ku saurari karatu na wannan abin yana mana daɗi ba ɗan kaɗan ba ba wata hayaniya ba tashin hankali kuna ba wa 'yan hizban nan haɗin kai kuna haƙuri da su yau dai gashi haƙurin ya yi rana yau dai za a rufe in ma wata ta miki abin da baki ji daɗi ba in ma wata ta zo tsallakawa ta taka miki kafa ko hannu in ma wata yan hizba ta daga miki tsawa ta ce ke daina maganan nan ke yi kaza ke fita ke tsaya ke zauna ke tashi to ko ma dai ya ne yau an zo karshe ko ba a zo ba an zo karshe to ramadan karim da Allah mu yafe wa junanmu gaba ki daya yawwa Allah ya yafe mana gaba daya yan hizba sun yafe kuma kuma kun yafe musu haka ne mu ma mun yafe kuma kun yafe mana haka ne to Allah ya yafe mana gaba ki daya Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka Allah ya wa ƴaƴanku albarka Allah ya wa mazajenku albarka marasa mazaje Allah ya ba su masu albarka masu hi Allah ya zaunar da su lafiya akwai ciyaman na makarantar mu mai gidan ita hajiya aisha wata ita ne shugaba na wannan kwamiti ya kawo ƙur'ani guda goma ba shi da lafiya yana buƙatar a sashi addu'a muna addu'a allah ya bawa malam hassan lafiya allah ya tada kafaɗin shi allah ya yi masa duk matsalarsa gaba ɗaya mutum ne mai ƙoƙari shine ciyaman ɗinmu duk wani mitin na makarantar lokos da shi muke zama muke tattaunawa allah ya tashi kafaɗinsa allah ya bashi lafiya allah ya karɓa wannan aiki da ya yi so saboda haka muna muku addu'a allah ya saka muku da alkhairi duk abin da kuke nema a gurin Allah Allah ya baku abin da kuke neman tsari na fitina Allah ya tsare ku Allah madaukakin sarki ya hada mu da ku a farfajiyar aljannar firdausi a fadar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama so wannan shine a takaice ni bayanan da zan yi a komanda zai zo ina ga akwai sauran bayanai ko to sai malam Ahmad shine zai gabatar da nasa bayanan uban gayya uban tafiya kenan ko yau wato ka zo kai bayanin ka idan ya zo yi bayanansa sai ya rufe mana da addu'a insha Allah malam sade kuma dama ya gabatar da nasiha kafin na zo Allah ya saka kowa da alheri komanda bismillah eh to to bismillah eh to kai zauna ta bismillah na anka a lalle kuwa da kai kai kai an yi toya an manta da tattasai da attaruhu da albasa wai malam abdullahi anka sarkin ayyuka ta ina za a mai da nasihan nan baya za a maimaita ga baba garba shi ma kullun yana tare da ku ga ma'aikatan masallaci ma masu mana share-share da goge-goge duka ga masu tara janareto duka dai ga makotan masallaci kaf ba za mu manta da kuwa ba insha Allah gaskiya kun kyauta da kuka tuna min da Abdullahi anka wannan bawan Allah ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya saka mishi da alheri duk da cewa wani yanayi nasa akan ce baya kyautawa ya cika zafi da yawa na ce to dama ɗaliban albani ai dole ya zafi ko ba haka bai wata in ya daka wata tsawa he ta cika bar hancin cikin ta zai fito yawwa so akwai hi da zafi kwarai da gaske amma yana yi ne don ya ga cewa komai ya saitu mutum ne mai kokari yakan zo da iyalansa su share masallacin mata su saita komai sannan shi ma ya zo ya saita mana nan to muna addu'a Allah ya saka Abdullahi anka da alheri Allah ya haɗa mu da hiya aljannar firdausi mutum ne gaskiya wanda na hasibuhu wallahu hasibuhu wala nuzaki ala Allahi ahad so muna masa kyakkyawan zato cewa yana neman rahamar Allah ne yana neman dacewa ne a lahira Allah ya saka mishi da alkhairi muna godiya sosai so dan ba komanda idan ya gama sai uban gayya uban tafiya ya zo ya gabatar da jawabansa sannan sai a rufe insha Allah tun da lokaci ya tafi
to alhamdulillah mala albani allah ya saka da alkhairi mala baka sadiq famasi allah ya saka da alkhairi yau da ita ce rana ta ƙarshe wanda za a dakatar da wannan tafsiri da ake a cikin wannan watan na ramadan a wannan majalisi muna roƙon allah da ya karɓa mana dukkan abin da muka yi ina muku albishir da cewa kun san dama duk shekara mukan yi goron sallah ko? goron sallah malaman namu sun shirya sun ce in sanar da ku cewa idan allah ya sa an yi sallah juma'a ko asabar to lahadin farko dai ba za a yi goron sallah ba domin ba a dan huce gajiya ba ko za a dan yi bacci za a dan huta za a yi wayar sau kuma za a dan ci zabbin da aka dan tanada ranar lahadi banda lahadin farko ta bayan sallah lahadin da za ta biyo ta baya shi ne za mu goron sallah insha Allah wanda shi mala ahmad da mala albanin za su gabatar mana da goron sallah insha Allah ta'ala saboda haka ina ganin shi kan goron sallah ina ganin ai ba sai goma za mu fara ba ko malam ina ganin goma za a fara ko taran za a ce a bashi ai saboda su goma su dan yi girkin gida da dan wulgo a bashi goma da goma tara da rabi da goma duwa guda ne shikenan shi ma goban za mu fara insha Allah amma shi ga wannan sallah in Allah da ba zai fice sha ɗayan ba za a yi saboda koma gida a yi aikace aikace sannan sannan muna ƙara san da cewa waɗanda suka rubuta takardun su na neman alkur'ani idan an yi addu'a za su jira abin da ya sauka za a ba su muna kuma ba da haƙuri ga waɗanda suka yi ta rubuto takardu na neman agaji ga kwamitin marayu ba zai a ce kowa ya samu ba duk wanda ya rubuta jama'a ce ya samu waɗanda suka samu Allah ya sa musu albarka abin da suka samu waɗanda suka ba da gudunmawa din aka yi wannan a hidima aka taimaki wa nan bayan Allah Allah saka musu da alkhairi wani wannan kusan tun da na dan yi manganu har muna na dace kafin su ma nan su zo zan dakata nan ba wa shi mal Ahmad din insha Allah saboda yanayin lokaci karfatallahu bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahaman shi sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka a yau wai a menene in ji hausawa suke cewa mai ɗin daɗi ganewa laifin daɗi garewa haka ne ko yauwa kusan kamar jiya muka fara azumi gashi yanzu ana maganan har za a gama azumi cikin ikon Allah sannan kamar yau muka fara tafsiri gashi yau kwana 25 ana maganan za a kulle to na akwai abubuwa kamar haka abu na farko akwai bukatan mu dinga nazari da tunani yadda kwanaki suke gudu wato kwanakin suna gudu yadda ka san wutan kamar gobaran daji kusa in ka kalli yadda shekara ta zamo a yanzu kamar wata shida wata ya zamo kamar sati biyu idan ka cina wai azumi ashirin da biyar sai ka ga abin kamar karya kamar ba a kai ma goma ana azumin ba wato wannan ba wani abu ne illa kwanakinmu muke ta cinyewa ba abin da kuma dan adam ya iya in banda ya shirya ina fata an gane shi yasa al-imam ibn majah Allah mishi rahama ya ruwaito hadisi haka imam tabarani ya ruwaito wani daga cikin sahabbai ya zo ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi man akyasun nasi wa fi kowa hankali cikin mutane wa fi kowa hankali a cikin mutane sai annabi ya ce da shi a shadduhum lilmauti zikira wanda fi kowa tunanin mutuwa shi ya fi kowa hankali cikin mutane to kun ga shi yasa musulmi ana bukatan ya zama yana da hankali a kowane lokaci ina fata an gane shi yasa a cikin karatu nake ina yawan kawo muku labarin hikaya hikayoyi na imamu shehu jiha gashi suna da abin dariya kuma suna da wani darasi da suke koyarwa shi yasa wata rana wani ya rena wa shehu hankali barin baku wani labari sai ya ce da shi shehu ina da tambaya sai ce ita tambayanka sai ce da hankali da kuɗi wanne ka fi bukata shehu ya shiru ya ce yana bukatan duka biyu ya ce a ɗaya ake so ka zaba da hankali da kuɗi wanne ka fi bukata sai shehu ya ce kuɗi ya fi bukata kuɗi ya ce kwarai da gaske ya ce tab ya ce wallahi ne ka nafi bukatar hankali shehu ya ce ai kowa yana bukatar abin da bai da shi ne sai ce ni yana da hankali kudi ne ban da shi gajin da baka da hankali shi yasa kake bukata allah kara mana hankali to shi yasa annabi ya ce yasun nas ya ce aktharuhum lil mauti zikira wanda fi kowa hankali cikin mutane da wayo da dabara wanda fi kowa tuna mutuwa to inda kwanakin nan su ake cinye su wato abun yana da abun tsoro akwai wani dan uwa da ya rasu cikin satin na a kasar Egypt wanda yana auren ɗaya daga cikin 'ya'yan marigayi aljiya arabi wanda mu'asis na wannan masallacin wato ana ta min maganan wane ya rasu wane ban gane waye ba ne sai jiya muke magana da alhaji mahmud kawai sai na ga ina san mutumin mun haɗu da shi kamar har sau biyu a kaduna tun daga lokacin kuma muka saba da shi amma ni ban ma san matarsa yar gombe bace ba sai jiya wato abun ya tayar min da hankali sai na je jiya ina wani abokin shi ta'aziyya da daddare yake ta nuna min hotunan shi da gidan shi da ya gina bai ma fi shekara biyu ba da ya tare ko sabon gidan da ya gina wato wannan rayuwa akwai abun tsoro ga hotunan shi kamar za ka kira shi ya amsa amma shi kenan kuma an tafi har abada ba maganan dawowa to yan uwa lalle mu ji tsoron Allah mu kyautata ayyukanmu mu gyara alaka tsakaninmu da Allah subhanahu wataala mu gyara alaka tsakaninmu da juna kuma wanda shine babban matsala wajen akhlaq din nan kyawawan ɗabi'u wanda annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam yace mutum yakan kai matsayin mai yawan azumi mai yawan nafilan dare kawai saboda kyawawan ɗabi'un shi ina fata an gane to saboda haka da wannan nake mana nasiha da kaina gaba daya mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mu gyara ayyukanmu mu gyara alaka tsakaninmu da juna ina ga wannan kusan a takaice shine abin da ni zan ce tunda babu lokaci a mun riga mun rike ku da yawa kusan 11 da minti 20 kenan muna addu'a Allah subhanahu wataala yanda muka taro a nan Allah ya tara mu a jannatul firdaus kamar yadda komanda ya faɗa muna da lacca gagaruma bayan sallah a matsayin goron sallah za mu yi ta ne ranar talatin ga watan hudu watan april ana sa ran a yi sallah ranar juma'a jiya wani yake cewa masana taurari sun ce akwai yiwuwar a yi azumi talatin sai wani ce to mu ko masana yunwa muna gani ashirin da tara za a yi to Allah samu dace to to da masana yunwa da masana taurari ko ma dai yaushe aka yi sallah idan an yi ran juma'a mun yi azumi 29 kenan idan 'yan masana yunwa sun yi nasara kenan za a yi sallah juma'a in ko masana taurari ne za a yi sallah asabar to in aka yi sallah asabar lahadi to lahadi ta sama ina fata an gane zai kama talatin cip cip ga watan ainihin april watan hudu insha Allah kuma a nan masallacin karfe goma babu african time don malam nesa lokacin insha Allah to Allah ta'ala ya hada fuskokinmu a wannan wuri to Allah ta'ala ya mana albarka gaba daya Allah ta'ala ya karba mana ayyukanmu kwanakin da suka rage Allah ba mu ikon yin ayyuka na gari Allah ta'ala ya ba mu ikhlasi kuma cikin ayyuka zan yi amfani da wannan dama na kira mal abubakar alfullati wanda gashi nan ban ma san ya shigo ba yanzu mal albani ke gaya min a in ya zo kawai addu'a zai mana insha Allah eh na san mu rike ku zai karanta mana ayoyi ko da ɗaya ko biyu sai mana addu'a ya zamo kawai daga nan ina fata an gane sai kuma Allah ya sada mu insha Allah akramaka Allah bismillah
a shekara biyu ku ji murya sabako yawa
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما
بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت